الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الصبر ashirin da tara ga watan safar hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1447 wanda ya dace da ashirin da uku ga watan takwas shekara miladiya 2025 za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka suna al-fara'id al-jalila wallafar al-allama al-ustaz abdullahi gwandu rahimahullah wannan shine darasi na sha tara a cikin wannan littafi muna nan cikin shafi na ɗari da sha shida da bala yake bayani akan Uh, wato tsari na koyar da yara da abin da yake da alaka da su yaran ko 'yan makaranta za mu tashi inda mala ya ce faslun fima ya ta'allaku bi darbihim min al-ahkami to mala yake cewa يباح ضربهم ويستحب أوسطه الجائز والمحب ثم الصحيح الناس في أحوال فمن بدون الضرب ذو امتثال ما حل ضربه وغير يضرب وكلهم بقدره يعذب يضرب فوق الظهر فوق الثوب أو باطن الرجل بصوت رطب يضرب للصلاة أو للكذب واللوح والشتم كذا الم... واللوح والشتم كذا للهرب من مكتب أو لعقوق الوالد أو قرناء السوء كالمكائد إن بلغ العشر لدى ابن القاسم أو سبعا لأشهب المعلم والضرب لا يحد في المشهور بل باجتهاد العالم الخبير ثلاثة الأصوات للزنات والقابس كالاه في الصلاة أو خمسة للوه شتم سبعة وللهروب عشرة متبعة وابن أبي زيد على البطالة بعشر ذرات فخذ مقالة وزائد عليه ذو قصاص والزوج مثله بلا اختصاص wannan fasli malam ya kulla shi domin ya yi bayani akan wato bugun ɗalibai yara da aka ba malami yana koyar da su alkur'ani da abin da yake da alaƙa da wannan to shari'a ta yi bayani akan wato bugun su yaran tunda yara galiban ba su cika ba da muhimmanci ga abin da yake da muhimmanci ba saboda ba su riga sun mallaki tunane da sanin ya kamata ba to shi yasa shari'a ta zo da bayanin cewa za a iya bugun su in an samu dalilin bugun to shi ne ya ce fasulun fi ma ya ta'allaku wannan wani fasuli ne cikin bayanin abin da yake da alaƙa bidar bihim da bugun su ɗalibai minal ahkami na hukunce-hukuncen shi bugun to sai fara da bayani akan hukuncin bugun sai ce yubahu ana halattawa darbuhum bugunsu ‘yan makaranta eh ma'ana halatta ne a buge su kai wa yustahabbu ausatuhu mustahabbi ne ma wani lokaci ma bugun yana iya zamowa a babin mustahabbi wato ya tashi daga matsayin mubahi ya koma mustahabbi eh amma al'aslu bugun nasu halatti ne eh amma akwai yanayin da zai kaiwa ya zama kuma ya zama mustahabbi a buge su amma dai duka dai babu malamin da ya ce wajibi ne a buge su eh daga mai cewa halat sai mai cewa musahabbi to shine wa yustahabbu awsatuhu an so wato a buge su din a wani lokaci awsatuhu kuma bugun nan ya zamo tsaka-tsakiya mafi tsakiya wato wanda ba mai tsanani ba sosai kuma ba bugu wanda yake mai sassauci ba sosai shi ma dukan dai ya zamo tsaka-tsakiya ba wanda zai sa su rauni ba kuma ba wanda zai sa masu raina malami ba eh to shine za ka yi amfani da tsaka-tsakiya to shi ne alijaizu shi fa an ka halatta shi wadda ya yi ba hudin to shi ne an halatta bugun ya zamo tsaka-tsakiya tsakanin tsanantawa da kuma rashin tsanantawa to shi ne yake ja'izi wal muhabbu kuma shi ne an kaso ma'ana hatta yanayin da aka ce zai iya zamo wa musahabi to kada da bugun ya wuce tsaka-tsaki idan ya wuce tsaka-tsaki to wannan kaga laifi ya shigo malami ya yi laifi haka kuma in za ka buge shi bugun da ba zai ma san bugun shi ake ba to kaga shi ba bai da wani amfani ƙarshe zai raina ka ne to za a buge shi jikinsa zai san cewa an buge shi amma ba tare da an fasa masa jiki ko a fitan masa da jini ko a karya masa ƙashi ko a duke shi sai jikinsa ya ƙabe da sauransu to wannan ba musahabi ba ne kuma wannan ba halatta shi ba an halatta wanda yake tsaka-tsakiya to shi ne ausatuhu alija'izu mana kamar ka ce alija'izu wal muhabbu bugun da an ka halatta kuma an ka ce wani lokaci ma yana iya zama wa abin so to ausaduhu sai zama ausaduhu din labari alijaizu sai ya zama mubtada da shi da adafinsa wal muhabbu wato bugun da an ka halatta kuma an ka ce an so a wani yanayi to ausaduhu shine bugun da yake tsaka-tsakiya tsakanin tsanani da kuma rashin tsanani sai mala ya ce sun sahihu amma fa zance wanda yake ingantacce dangane da hukuncin bugun ɗalibai 'yan makaranta annasu fi a hawali mutane halinsu daban-daban ne ba a musawa ɗaya suke ba to kowanne za a kalle yanayinsa da halinsa sai a san irin bugun da za a yi masa bugun da zai tsoratar da wannan wannan in aime shi ba zai tsorata ba bugun da zai tsoratar da wannan wancan in aime ba zai tsoratar da shi ba zai ji kamar ma ba a buge shi ba to akan kalle yanayin yaro ɗalibi sannan a kalli yanayin laifinsa sannan a san kuma bugun da ya dace da shi to wannan shine ya fi Uh, inganci ko shine zance mai inganci daga abin da shi malam ya zaba eh. kenan in ya zamo wani tsaka-tsaki din ma ya yi masa nauyi to sai ka dawo matakin ƙasa eh. akwai wanda shi duk yadda bugu yake to yana tsoratar da shi eh ko da ba mai tsanani ba ne akwai wani shi kuma zai ma bukata a buge shi to shine zai bayani faman biduni darbi zumtisali duk ɗalibin da zumtisali ma'abuci aiwatar da abin da aka umarce shi ne ba tare da ma an bige shi ba akwai yaron da da kayi masa magana da ka ba shi umarni yi kaza zai je ya aikata bar kaza zai daina wannan abin da ka ce ya daina ba wai sai ka ɗauki bulala ka duke shi ba to wannan ba a bugun shi in malahi ya yi to sai dai kai masa umarni kai masa irshadi in kuma abu ne ya kamata ya bai ba sai dai ka bashi umarni eh to duk ɗalibin da ba sai an buge shi ba in an masa magana yana aiki da maganar da malaminsa ya gaya masa to wannan haramun ne a buge shi ba a bugun shi shi ne ce ma halla barbuhu to dukan irin wannan ɗalibi bai halatta ba to dama menene fa'idar bugu to ba a ma buge shi ba ya ladabtu to kaga bugun bai da fa'ida ke da wa gairu akwai waninsa ku ba wanda shi ko an ce ya yi bayi sai an hada da bugu shi umarni kawai bai sa ya abu ko hani ba zai sa ya hannu ba to wannan sai a buge shi to shine abin da ya faɗa baya cewa annasu fi ahwali kaga daga nan zaka fahimci mutane halinsu daban-daban ne ko ba a hukunci ɗaya suke ba to shine wa gairu ai wa gairuhu eh ka kaddara hu anan to amma in ya sashi baitin zai kari sai ce kawai wa gairu waninsa yudurabu to shi ka a buge shi in ya zan ba zai aiwatar da abin da aka umarce shi ba sai an buge shi kai wa kulluhum dukkanin 'yan makaranta bi kadarihi kowa da gwargwadon yanayinsa yu'azzabu sai a yi masa azaba kawai kowa za ka kalle kai malami kai za ka kalle yanayin ɗalibi ko yauwa in wanda kawai da an masa umarni ne ko a sai an masa fada ko sai an zare masa ido ko sai an masa barazana in ya zan wannan yana wadatarwa to ba a bugun shi eh akwai ɗalibin da kawai da ka zare mai idanu shikenan to ba za ka buge shi ba eh ba za ka buge shi ba eh akwai wanda kuma ko ka yi fada ka yi umarni ka zare ido kar yake kallon ka ba zai aikata abin da kake so ya aikata ba to shi sai a bige shi to ga wuraren da shari'a ta ce a bugi yaro yudrabu fawqa zahari to in yaro ya kai matakin sai an buge shi dan makaranta to za a buge shi a baya ga gadon bayansa a bai fawqa saubi kuma saman suturarsa ba a cire ma yaro riga sai wadda ake a kere shi to haramun ne ba daidai ba ne a bar shi da suturarsa wasu malamai ma sun ce in ma suturan ma ba ba ta rufe ban nasa sosai ba ko kuma ba ta da kauri sosai to malami ya ba shi umarni ya je ya nemi riga ya nemi riga ya sa sannan sai ya masa bulala gabai to kaga abin da wasu malamai ke yi na cire ma yaro riga haramun ne to shi ne fauƙar sauli wuri na biyu au batsinar rijili ko kuma cikin ƙafa nan a ce ya buɗe ƙafarsa an gane sai a buge shi ya cire takalmi kuma in yana da safa shi ma ya cire sai a buge shi a nan gane to waɗanga wurare guda biyu na ake bugun yaro ba a bugun yaro ga fuska ba a bugun yaro ga kai ba a bugun yaro ga tafin hannu ko ban hannu an gane ko dai baya shi ma saman riga ko kuma tafin kafa ya cire takali su an ka yadda a bugi yaro duk inda malami ya bugi yaro in ba nan na ba to alkali yana da damar ya hukunta shi kai uban shi kana da dama ka kai shi kotu eh sai a yi kisasi eh ko alkali ya rama masa ko kuma ka biya diya eh wannan ala hasabi ra'ayi shi alkali yana cewa a malamin to ka biya shi dubu ɗari to ka gobe malam na koma an caje shi dubu ɗari eh ba zai koma ba to ma koma ai da abin da yake an saba zai biya diyar yaran da yake zanewa ba to da me ake bugu malai ce bi sautin ratsabi da bulala ɗanya ba a bugun yaro da ice busasshe an gane ko ƙarhe a bulala za ka nema ta da ribejiya ko ta wani abu kuma ɗanya ba wadda ta bushe ba in ka bugi yaro da ice busasshe to shi ma alkali zai ma kisasi zai hukunta ka ko ya rama ma yaro ko kuma ya dora maka haraji ka biya diyarsa sun ce duk abin da ya bushe yana da ƙarhi to ba abubuwan yaro ya shi to sai laihukan da ke sa abu yaro ba wai kawai da yaro ya bata mare ya kama dan mutane kana duka ba akwai laihuka kusan takwas zuwa goma da ya ambata yudrabu lis salati idan dan makaranta bai sallah to ana bugun shi in ya kai shekara goma shi ma kuma da zai ambata nan gaba mala ashabu ya ce a kai da ya kai shekara bakwai in bai sallah a zane shi to rashin sallah yana sa malami ya bugi ɗan makaranta aulil kazibi ko kuma inda malami ya kama ɗalibi da ƙarya idan ɗalibi na ƙarya ana bugun shi saboda aladabtar da shi kai ya tashi da ƙarya wallauhi ko inda ya ɓata allonsa ya jefa allon cikin najasa ko ya karya allon in kuma yanzu ne da ake yayi islamiyya ko ya yaga littafinsa eh ko ya jefa ya cikin najasa da shi ma ana bugunsa washatimi ko inda ya dinga zage-zage malami ya ji ɗalibi na zage-zage yana zagin abokaninsa to shi ma ana bugunsa kazalil harabi min maktabin haka in ɗan makaranta ya gudu daga makaranta an kawo shi makaranta sai ya gudu ba sanin malami ba ya je can wani unguwa ko wani gari ya ɓoye to shi ma ana in an kamo shi ana bugun shi shi ma wannan laifi ne aule hukukil walidi ko inda ya zan yana saba ma iyayensa idan mahaifin yaro ya kawo malami ƙarai ɗansa cewa yana saba masa ko yana saba mahaifiyarsa to malami ya duke shi auƙura na isu'i ko kuma inda ya zan yana mu'amala da miyagun abokai ko su yara su ya iskan unguwa ne ba su da aiki sai wasannin banza ba su da tarbiyya har da makaranta ba su zuwa kuma sai je da mu'amala da su to shi ma in malami ya gano ya zane shi kalma ka'idi kamar inda ake hukunta ɗalibi in ya zamo yana shirya makirce-makirce eh wato har yayi wayan da yanzu shi ya iya kulla makirci ya haɗa ba mai koma gefe hmm? yawwa to shi ma ana bugun yaro eh da dai sauran laifuffuka waɗanda suka yi kama da ire-iren wa'annan ɗan gani yawwa to duk laifin da bai yi kama da irin wannan ba ba a bugun yaro ba a bugun yaro irin in yaro ya makara ba a bugun shi an gani inda ba an ana da yaƙinin cewa akwai inda ya sarkahe wajen wasa ba e kila an sako shi ya zo makaranta sai ya sarkahe wurin yara masu wasan ƙasa ya ɗan tsaya yana wasa da ya gama sai ya ɗauko littafi zuwa makaranta to wannan yana sa a buge shi amma in wani uzuri ne daga can gidansu to ba a bugun yaro don ya makara sai dai ka yi wa iyayensa nasiha cewa su dinga sako shi da wuri eh amma shi ba za ka buge shi ba to yaushe za a bugi yaro in balagal ashira in ya kai shekara goma ladabinil kasimi abun malam dan kasim ya ce ba a bugun ɗalibi sai wanda ya shekara goma ko da ya waɗancan laihuka da an ka ambata in dai bai shekara goma ba a bugun shi shi malam dan kasim haka ya ce au saba'an ko kuma shekara bakwai li ashhaba almuallimi ga malam ashabu wanda yake malami shi ya ce a da ya kai shekara bakwai to a buke shi amma dai na farkon shi ya fi shahara kaga yadda ake bugun yara 'yan shekara biyar bakwai to wurin duk malam ɗan ƙasif kaga wannan laifi ne mahaifin yaro yana ga damar ya kai ka ƙara to in za a yi masa bulala nawa ake yi to wadarbu la haddu shi bugu ba za a iyakanci cewa ga abin da za a dinga yi wa kowane ɗalibi ba bulala kaza kowa haka za a yi masa to shari'a ba ta iyakanci ba amma ta faɗi adadin da ba za a wuce shi ba to daga nan daga matakin ƙasa zuwa inda an ka iyakance nan ne za ka dibi yanayin laifin yaro sai ka ɗauki matakin da ya kamata ka ɗauka a kansa to shi ne layu haddu fil mashhuri bisa ga zance wanda yake ya yi shuhura bal bijtihadil alimil khabiri shi malami mai gogewa a ilimi masani to sai ya ijtihadi ya kalle yanayin laifin yaro da kuma yanayin yaron ya san kuma bulala nawa zai masa an gane? To fi salati, idan yaro laifinsa na rashin sallah ne, to salasatul aswati bulala uku ake mai, lizzunati wal ƙabisi. Malan zunati da malan alƙabisi abinda sun ka faɗa kenan, ƙalahu, e, su hukuncin da sun ka faɗa kenan. Cewa in ɗan makaranta bai sallah to ka a wuce bulala uku. أو خمسة للوه للوه إن كما اللوني باتا يا ياغا littafinsa ko ƙur'aninsa ko ya jefa shi cikin najasa to hamsatun ai mai bulala biyar shatimun in kuma zage-zage yake yi yana zagi to saba'atun ai masa bulala bakwai walil hurubi in kuma ya gudu daga makaranta asharatun muttaba'a to sai a yi masa bulala goma kaga gudu daga makaranta kenan ya fi tsanani to shi yasa an ga ce a yi masa ne bulala goma to haka su wasu malamai sun kai tafsili muttaba'a waɗanda suke biya biyan waɗancan da aka ambata a baya uku biyar bakwai wa bunu abi zaidin to ibnu abi zaidin malam mai risala kenan alal bitalati idan dan makaranta yana zaman banza shine bitala rashin aikin to bi ashari dirratin to yayi masa bulala goma dirratin jam'u dirratu bi kasri dali shine bulala in kai mata damma kuma ta koma gol zinari durratun to akwai bambanci dirratu shine bulala to shi ibn abi zaidin yace in zaman kashin wando yaro ke yi to ai masa bulala eh bazan shi komi bai kawai dai bai da aiki sai zaman banza fa khuz maqala to ka riki wannan magana tashi eh tana da muhimmanci in jimala wa za'idun alaihi malamin da ya wuce bulala goma ga ɗalibi zu kisasi to za a wa ɗalibin kisasi alƙali zai masa ramuwa daga bulala goma ba a wucewa duk lahin da yaro yi ko ka ja ambaci sama ga bulala goma to don me da za ka mai bulala ashirin talatin hamsin ɗari duk wannan zalunci ne ba eh zalunci ne duk wanda an kawa yaron sa haka yana da damar ya kai kotu kuma alkali ya san Allah yana da tsoron Allah dole ya ja masa haƙƙinsa na'am
an gane wazzauji misluhu to haka shi ma miji in mata shi ta yi laihukan da aka ambata eh shi ma dai irin ɗalibin ne shi ma sai ya zane ta eh na'am misluhu kwatankwacin shi ɗan makarantar yadda an kai bayani bilaktisasi ba tare da keɓance wani abu ba ta da bambanci da yaro ita ma da hukunci ɗaya an ka ba su irin ta eh talata din nan na'am eh da hukunci ɗaya an ka ba su an gane ko ita ma ba a wuce bulala goma duk wanda ya bigi mata ce sama ga bulala goma to shi ma alkali zai rama mata ko ya karbi diya daga gare shi ya bata an gane Eh, haddi kawai ke sa a wuce sama ga bulala goma amma da abin da ba haddi ba in dai ladabtarwa ne za ka ga iya goma ne zuwa ƙasa
a makarantun boko mukin ana banna a to su ai kaga yahudanci ne ke jagorantar su ba wai tsara addini ne gare su ba, ko su harka yahudanci ce ai Eh,
tun ya kama kunne eh, sun kawo wani tsari musamman a boko eh.
ah, na cewa ba za a bugi mace ko ina ba na'am ba za a bugi mace ko ina ba sai ga hannu eh a ba shi mutum in zai kauce ma wannan ya ya kamata ya babu inda an ka ce a bugu ga hannu sai a bayyana musu shari'a
ita ma gaba in suna karba in sun karba shi ke in ba su karba ba sai ka kyale su ka isar da saƙonka tunda tsari ne wanda ba za ka iya canza ba amma in ka ga abin da ya sa a mashara ana bayani Eh. shi hannu kakula fata tafin hannu daidai take da ta kafa ba guda ba ne eh kaga ba guda ba ne ko eh to shi yasa su malamai da suka faɗi wannan sun riga sun tabbatar da cewa wurin yana da illa Eh, sannan hannu wuri ne na karamci duk wani abu na karɓa ko wani abu da za a yi za ka ga mafi yawan abubuwan da ake yi da hannu ake yi to in ka raunana hannun kamar ka ka nakasa ɗan adam ka ce kai yayi komai kila yana yiwa sana'ar da yake ta hannu ce da hannu yake amfani ya ci abinci to ka zo ka yi masa rauni ga hannuwa to ka rosa masa waccan sana'a kenan so da haka hannu ai ba wurin bugu ba ne babu inda an ga ce a bigi mutum ga hannu ko dai bai ko tafin kafa eh to su sai a yi musu nasiha in sun karba shi kenan in ba su karba ba sai a kyale su a bar su da Allah sai a yi musu Allah ya isa eh ito in yana da wurin da zai canza sana'a ya canza ya fi tun da kaga neman abinci ne ba ba abu ne wanda yake da alaka da lalura ko wajibi ba in yana da inda zai canza ya canza in kuma bai da ya zauna a babin lalura har san da ya samu In ya samu inda ya hinan kaga sai ya sake shi in sun kai laifi ana isa su wani aiki maimakon a buge su ta irin wannan mafi kyau dai ya takaita nasiha hudu ba zare idanu barazana har yaran su biyu eh shikenan kaga sai ya takaita sai an wuce
eh eh ya heje ya abin da shari'a ba ta yadda ba kuma a kama shi Eh, don shari'a ba ta yadda don neman abinci kuma ka saba mata ba da karantarwa na ilimin zamani kaga bai da bambanci da sana'a Hmm? duk sana'a ce Eh, to kaga tun da akwai hudu ba da wa'azi da zare ido da barazana eh, da cima yaro mutunci to kaga sai ya takaita a iya nan ko ba haka ba sai ya ci gaba da lallaba har Allah ya kawo mai mafita eh
idan dai malam Eh.
idan iyaye sun ka kai malami kara wurin yan sanda don ya Eh.
bi don su a ido eh kenan dai ba su yi laifi ba sun yi daidai haka ma ya kamata Mm. Mm. Ƙwarai ku amma sai a ta zagin iyayen yara eh sun yi daidai ai to ai shi yasa abba aswan a ɗauki karantarwa a dankanta a danka ta ga hannun jahili wanda bai san addini ba eh kawai tun da ya kira kansa malami ya sa riga to shikenan su kuma mutanen gari ai sun yarda to kuma ba haka bane eh malami ake bukata wanda ya san abin da yake yana da tarbiyya duk waɗannan hukunce-hukuncen da muke karantawa ya san su to shi ake ɗaukar yara a kai masa amma da shi ma yana bukata a koya masa karatu da tarbiyya kuma za ka ɗauki ɗanka ka kai masa eh su haka dole ya yi wa yara ta'addanci ai ba wai ɗalibi ba ɗanka ma ba a yadda ka buge shi ga fuska ko ga kai ba ɗanka ba don duk wannan hukunce-hukuncin da aka ambata sun shafi 'ya'ya sun shafi mata sun shafi ɗalibi duk hukuncin ɗaya ne duk layin da ɗanka ya ma ba a yi mai had- ba ka yi mai bulala sama ga goma ba za ka buge shi ga fuska ba ba za ka buge shi ga kai ba an gane ko ga hannu da sauransu eh sai dai ka bi shari'a to wannan haka ka haife shi to ina ga wanda baka- baka haifa ba kawai an kawo ma ne ka koya masa tarbiyya eh to sai an tashi an yi ta wa'azi ku yi ta yin wa'azi da karantarwa faslun fi mas'alatin to ga wani fasili yana bayani akan wata mas'ala hal ya juzu an yursha sabiyu ala ta'allumi amla shin ko wannan fasili yana maganan ko ya halatta a ba yaro rashawa cin hanci ala ta'allumi akan karatu koyon karatu amla ko bai halatta ba wai a ce a dan bashi wani abu don ya zaburar da shi eh ta yi cin hanci ne eh eh cin hanci ne yayi ba ba haka ba rashawa ne eh eh rashawa ne Mm. saboda cikin abin da muka faɗa a baya a laifuffukan da za a bugi yaro eh kaga rashin iya karatu ba a ambace shi ba eh don shi ba laifi ba ne wata ba an gani da an ba yaro hi- abin nan har da eh, aya ɗaya ko biyu ko uku ya je bai iya ba to wannan ba laifi ba ne sai in ana da yaƙinin cewa bai yi ba ne an gane yaƙi ne to kaga wannan ya shiga layin bai tsala kenan yawuwa to nan son na ake yaron ya ƙara ƙoƙari da hazaƙa da abin nan sai a ɗaya masa kyaututtuka da wasu abubuwa eh, don su shajja'a shi to shine malamai sun kai saɓani har gida uku to wasu malamai suka ce yurusha eh ya halatta a bashi cin hanci shi yaro a bashi wannan kyautar wala yudrabu ba za a buge shi ba dan kai bai iya karatu ba Hmm? yana yawa kwakwalwar tasa tana da ƙarfi ba ta ja ko ba haka ba ne eh to kaga irin wannan yana faruwa eh kila su biyu ne shi ɗayan ya iya nashi ɗayan bai iya nasa ba sai a ce to ai wanda bai iya ba shi ma sai a yi masa bulala eh to ba haka ba ne in dai ba ana da tabbacin cewa ƙin yi ya bai je yana can yana wasu abubuwa to wannan sai a bi- a bige shi saboda bai tsala na'am eh amma yayi yayi yayi ko irin abin da ake ka- kana wa yaro talqini yana kuskure to duk ba abu gun yaro ana an gane kana alhamdu yana alhamdu eh ba abu gun yaro an gane to irin nan ne ake sabani shin za a dan bashi wani abu don ya kama jiki na'am a matsayin cin hanci wasu sun ka ce eh za a iya bashi eh suka ce wala yudrabu ba za a duke shi ba saboda ba laihi bane wannan fit ta'allumi wajen koyo hmm? to haka wasu malamai suka ce wa ashabu shi kuma al-imamu ashabu yace a a yudrabu bidan miliya yudrabu za a bugi yaro ba za a bashi cin hanci ba eh kenan in ka ba shi cin hanci a wurin malam ashabu ka nuna mai karatun gare kai ba don Allah na haka yi ne ba nan gaba in ya zama malami kaga sai ya min ce ai wahala ne ci Hmm? ai saboda kaza da kaza da ake bani shi yasa na kai inda na kai Mm.
to shi mala ashabu ya ce kamar kana nuna ma yaro ya nemi ilimi ba don Allah ba Mm.
to ya ce ba za a ba ci hanci ba Mm. yudurabu mala ashabu ya ce a bige shi sai a riskar da shi da waɗancan laihuka da aka yi a baya Na'am.
eh a gane ko wabin alƙasimi shi ma malam ɗan ƙasim fatawarsa kenan eh wannan shine zantuka biyu wakila zance na uku an ce baliyu umaru ba za a bashi can hanci ba ba za a buge shi ba yi umaru kawai dai za a umarce shi a dinga yi mai nasiha da hudu ba a dinga nuna mai mahimmancin karatun an gane laisa yudrabu ba za a duke shi ba wa laisa yursha kuma ba za a bashi can hanci ba Mm, haka wasu malamai suka ce ba a bugu ne ba za a ce wa nemo wata kyauta a bashi ba Eh, suka ce saboda bugun ba laifi ya yi ba shi kuma bugu ana yi ne litta adi yana yiwa yanayin kwakwalwarsa ne so ko ka bige shi bugun ba zai kara masa komai ba sai dai ka kara tsoratar da shi ga wannan abu in kuma ka bashi cin hanci ko wasu kyaututtuka to ka nuna mai tun yana yaro ka tarbiyyantar da shi ana neman ilimi ba don Allah ba ka gane illar Mm.
to shi yasa suka ce kar a buge shi kar a bashi cin hanci alwasu ai wannan zance na ƙarshe huwal wasatul mat- musawwabu eh shine zance wanda yake tsaka tsakiya kuma shine abin daidaitarwa ma'ana abin da ya zama daidai kar a buge shi kar a bashi wata, wata kyauta Na'am.
eh a dai ci gaba da wayar da kansa da lurar da shi da ya masa dubaru eh an gane har ya iya Na'am.
eh tumala yace shine zance al-musawwabu bi tashdidil wawi Na'am.
shine zance wanda a- abin daidaitarwa kenan sauran kuskure ne da waɗanda suka ce a buge shi da waɗanda suka ce a ɗan bashi wani abu na rashawa ba daidai ba ne Na'am.
faslun fi ahbasil masjidi wa zakati to wannan fasali zai yi bayani akan hubusi hubusi na masallaci da kuma bayani akan zakka abinda a hubusi na masallaci shine dukiyar da aka samu aka fa'idanta a ƙarƙashin masallaci wato dukiyar masallaci kamar ku gina masallaci sai ya zan an buɗa masa wani kasuwanci wanda kuɗin ke shigo masallacin a karan kansa wanda kaga ba kuɗi ne na kowa ba ciki za a iya ɗiba in uh, wani bango ya roshe a gina in yana buƙatar sabunta a sabunta shi to wannan dukiya hubusi ake kiranta dukiya Allah ce ba ba wanda zai gade ta Hmm? ta masallaci ce eh to wai shi wannan hubusi ya halatta a ɗiba a ba malami mai ko- mai- mai mai koyarwa can banda jingar da ake bashi ko zakka ya halatta shi ma a cire zakka a ba malami mai koyarwa kuma gashi ana biyan sa Hmm? ko limamin masallacin ko mai kiran sallah ko alkali ko mai ba da fatawa to shine za a yi bayani ahbasu masjidin lizi qiyami ahbasu jam'u hubus eh to dukiyar masallaci da masallacin ya ribata hubusi hubusi na masallaci lizi qiyami ana danƙa ta ga ma'abuci tsayuwa bi amrihi da sha'anin masallacin duk wanda yake kula da sha'anin masallaci yana wata hidima ga masallacin to za a iya ɗiba dukiyar masallaci a danƙa masa asusun nan da ake cewa a yi wa masallaci ana tara wani abu to za a iya ɗiba a ba duk wani wanda yake kula da wani abu cikin masallaci sai ce mu'azzinin kamar ladani ladanin masallaci a ɗiba a bashi ana ɗan bashi wani abu saboda a ƙarfafa shi eh imami ko limamin da ke ba da sallah masallacin shi shi ba a ɗiba a bashi babu komai eh to wannan babu babu matsala shi malamai ba su yi saɓani a kansa ba cewa duk wani wanda ke kula da lamarin masallaci za a ɗiban hubusin masallaci a a bashi wannan bai roshe ladarsa ba in yayi don Allah ladarsa na nan abinda aka bashi kuma babe ne na ƙarfafawa don ya ƙara jin ƙarfin kiran sallah cikin lokaci da kuma ba da sallah cikin lokaci da kuma yin sallah cikin natsuwa Eh, yana yiwa talaka ne Hmm? mabukaci ne to in kuka ce za ku bar shi hakanan sai a yi ta samun sahawa a sallah Eh, ko ya yi ta kiran sallah alhali lokaci bai yi ba asa eh kwanan ba akwai wanda ya kiran sallah a zara karfe goma na safe cikin masallaci yake yana bacci to da ya tashi daga bacci kawai sai je ɗaya a rolla ya buga sallah ya buga kiran sallah sai da ya gama an ga ce mai haushin karba galla gadi bi agogo ya ce "A, lokaci bai ba ka ce ai karfe goma na sahiyan to a ganin matsaloli ne eh to wal khulfu yati ga can ƙarshe wal khulfu sabani yati yana zuwa fil ita'i liz zakati game da bada zakka lil ulama'i ga malamai al'agani ya'i waɗanda suke mawadata shin in malami yana da dukiya mawadaci ne ba mabukaci ba shin in wani ya hidda zakka ya halatta a bashi zakkan nan to akwai sabani kenan in talaka na kaga babu mi tun da dama talaka an ka ce a baya eh to kuma shi malami ya shiga ciki to ibnul majishuna yamna'uhu malam ibnul majishuna yace kam ko alama malami mai wadata ba a bashi zakka allakami yujizihu to wancan shi ibnul majishuna fatawarsa kenan yace ah, tunda malami na da dukiyarsa me yake da zakka kazanta daudar duniya ma'anar zakka fa shine dattin dukiya fa shine ma'anar zakka ƙazantar dukiya to mi malami zai yi da ƙazanta wanda ke cewa Allah ya ce annabi ya ce shi a fatawan malam ibnul maji shuda amma al-lakhamiyu malam lakhamiyu jizuhu ma ibn rushd da shi da malam dan rushudu al-hafid jika to suka sun ce ya halatta ko da malami na da wadata a bashi zakka yujizuhu min ajaza yujizu yujizu to su sun halatta sun ce babu komai ya karbi zakarsa me ya dalilin ku suka ce a to ai can aya ta ce ana ba al'ummalu wal amilina alaiha ko ba haka ba ko da suna da wadata waɗanda suke kula da raba zakka da tattara ta to in an tashi cirewa su ma ana iya ba su ko da mawadata ne suka ce to min babu aula a ba malami don shi ma ma'aikaci ne ga addini shi ho koyarwa yake fatawa yake karantarwa yake shi kuma wancan zakka kawai yake raba amma an ka ce a bashi to min babu aula wanda yake koyar da yadda hukunce-hukuncen zakai yake min babu aula a ɗiba a bashi Mm. to shi ne mala ya ce an mimi ka game wannan hukunci man fihi naf'un duk wanda a tattare da shi akwai wani amfani amma kuma amfanin nan nasa ya game ahalar dini ma'abuta addini duk wanda yana da wani amfani ga addini to a ba shi zakka ko da mawadaci ne ba wai malami kawai ba min ƙadin kama alƙali alƙali na musulunci ana ba shi zakka eh ko da ko gwamnati na biya ne eh aw muftin ko wanda ke an saffatawa ana yi masa tambaya yana ba da amsa shi ma ana ba shi zakka wa zitta azini da ladani ma'abuci kiran sallah shi ma ana bashi zakka ko da mawadaci ne imami imamin haka liman shi ma ana bashi zakka aw muallimil qur'ani ko malamin can da yake koyar da yara shi ma ana bashi zakka kaga duk wannan suna da amfani ga me ga ahlud dini eh to duk wani wanda yana da wani abu wata gudunmawa da yake ba ma abuta addini ana ɗibar zakka a bashi talakka ne in talakka ne kan ma shi ya kowa cancanta an gane? eh ko yana da dukiya za a ɗiba a bashi za a ɗiba a bashi an gane? wal ilmi ko kuma mu'allimil ilmi wanda yake koyar da ilimi ilimin tafsiri ilimin fiqihu ilimin ilimin larabci duk wani ilimi dai wanda zai taimaka a fahimci addini to malamin nan shi ma ana bashi zakka mala ya ce kai hum aula bi haza sha'ani su sun kafi kowa cancanta ma da sha'anin zakka amma yanzu an ba su zakka sai ka ga jahilai na zagin su Eh, duba malami yana hawan mota iri kaza da ɗibi katin gidansa amma wai an ba shi zakka ya cin Eh, to jahili hake ba kai karatu ba Hmm? da ka yi karatu kaga da za ka san cewa ana ba shi Eh, ko ba haka ba Eh. wannan duka malam yana nuna maka shi zancen da ya zaɓa kenan shi yasa yake ta ƙarfafa maka wannan zancen Eh, bai ɗauki maganar ibn al-maji shuna ba da ya hana kazaka haka hukunci ya zo fi as'ilat ibn salimin ga tambayoyin da ibn salim ya yi ga malaminsa to me ya zo ƙaulu bin wahabin malam ɗan wahabu shi ma ya ba da wannan fatawa cewa ya halatta duk wani wanda yake da amfani ga addini a ɗauki zakka a bashi an ibn al-qasim shi kuma ibn wahabin ya karɓo daga malaminsa ibn al-qasim shi kuma ibn al-qasim an malikin ta ƙarshe dai shi ma maliku fatawarsa ke hmm? yawwa cewa ana bayarwa saboda haka shi ibn al-maji shuna sai ya yi hakuri fatawarsa ba ta da ƙarfi Eh, kusan bai kawo wani dalili mai ƙarfi ba da za a dogara gare shi Eh, to shi yasa ka ga malam ya ta ƙarfafa magana su allahami da ibn rushdin ƙarshe dai tuki ya ce kai jagoran ma gaba ɗaya al'imamu malik shi ma ya faɗa ta hanyar isnadi eh tun daga tambayoyin da shi ibn salim yake yi wa wato malaminsa waye malaminsa muhammad ibn suhunun eh shi ko muhammad ibn suhunun daga malaminsa ibn wahabi shi kuma daga ibn al-qasim shi kuma daga al-imam malik eh to wannan sanadi ne malik yake kawo ma wal khulfu sabani ya tabbata fi shahadatihi game da karɓar shaidan malami shi ana karɓar shaidan malami ko ba a karɓa salisu ha ko? eh ma'ana can ka ƙaddara zance guda biyu wasu sun ce ana karɓa wasu sun ce ba a karɓa kaga ƙauli biyu ke eh, sun ce ba a karɓar shaidan malami Hmm? wasu ce a ana karba to salisu hazance na uku jazat suka ce shahadan malami ta halatta ligaire hauzatihi banda yankin da yake karkashinsa eh an gane shine hauzarsa yankin waɗanda yake koyarwa ko yake musu fatawa da sauransu to su ba za a karbi shaidarsa a kansu ba da me ka wannan sabani cewa za a saboda shi malami kowa nashi ne eh kowa nashi ne eh to kaga idan aka ce yau ya ba da shaida akan wannan gobe ya ba da shaida akan wancan in dai zai faɗi gaskiya to za a dahe rigima da ɗaliban shi ko ba haka ba ne to shi yasa sun ka ce ma ba a karɓa don kare mutunci ne ba wai don yana fasiki ba Mm, don ah, kada a haɗa shi rigima da jahilan unguwa eh to shi yasa suka ce in ya zan shaida da zai bayar ba ta da alaka da yankinsa ba ɗalibansa ba ne to wannan ana iya karɓa Mm, amma babin adala ai malami ko she- ko ko ko abin nan ba a nema dai mutum malami ne masanin qur'ani ne to qur'anin shine tazkiyarsa ba a ma bincike akan adalarsa kawai da ya bada da ya faɗi magana karɓa ake ah to ya ce Allah ya ce an ka karɓa annabi ya ce an karɓa kaza halat ne an ka karɓa kaza haram ne an karɓa bale hukunce hukunce tsakanin mutane na al'amurra yau da kullum da an ce hauza shine wurin da ke ƙarƙashin kulawan mutum eh to zance dai mafi inganci malami zai iya karɓan zakka ko da yana da wadata an gane? eh zancen ibn al-maji shuna bai da ƙarfi saboda ya saba ma malaminsa al'imamu malik da kuma mafi yawan ɗaliban shi al'imamu malik ɗin Eh, shi ya kalli kawai dattin zakkan ya ga cewa bai kamata a haɗa mai tsarki da mara tsarki ba Eh, ita zakka ba ta da tsarki shi kuma malami mai tsarki ne shi kawai wannan ya kalla na biyu kuma ya ce tun da yana da halin sa ai shi ke eh ba bukatan sai ya karba wasu suka ce a'a su kuma sun kalli abubuwa daban-daban duk wanda an malami to za ka ga mutumin al'umma ne cikin wa mutanen nan da kaga su ne mai fatawa akwai wanda fa ba fatawa ta haikai ba complain din gida ne na ya ka gaya wa malami mata ce ba ta da lafiya iyalin shi ba su da lafiya a gani ko abincin gida ne ya ƙare ko an masa haihuwa bai da ragon suna ko zai yi aure bai biya sadaki ba ko ya ka gane to ba shi zakka shi zai taimaka masa shi kuma ya taimaka ma waɗanda suke kawo maimi to su su mala Allah khabi kenan to duk inda haga malami to akwai wannan wani sai ya yi ma fatawa sai da ƙarshe ya ce to akwai wata 'yan matsala Eh, sai je baga gida ne kwana uku ba yi abinci ba Eh, to kaga ba malami zaka akwai hikima ciki Eh, to nan za mu tsaya insha Allah wani sati sai mu tashi fasali na gaba fi sh- eh, fi shahadatul qurra'i wal ulama'i Mm. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله